أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله cikin ilimin alwujuhu wan nazair na alqur'ani mai girma muna cikin littafin alwujuhu wan nazair li alfazi kitabillahi alaziz na al-imam abu abdullahi damagani mai rasuwa shekara ta 478 rahimahullahu ta'ala yana cikin daɗaɗɗun malamai wanda shekara wajen dubu da rasuwa yau muna cikin harafi na hamza zan mu tashi tafsirul litiba ala sab'atu aujuhin tafsiri na kalmar al-ittiba cikin qur'ani tana zawwa akan huska guda bakwai na farko akwai as-suhba akwai al-iktira yin koyi akwai al-ikhtiyar zabi akwai al-amal akwai aiki akwai as-sala sallah akwai al-istiqama akwai kuma at-da'a wannan sune ma'anoni guda bakwai da al-ittiba yake zuwa da ma'anarsa a cikin Qur'ani fa wajhum minha al-ittiba bi ma'ana as-suhba a gurin da yake yake cikin Qur'ani ma'ana cewa kalmar al-ittiba take zuwa da ma'ana abokantaka abokantaka faɗar Allah cikin suratul Kahf hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushida attabi'uka ma'ana shin zan yi abuta da kai dan abuta ce zai yi da shi cikin tahiyya babi ba wanda shi ya wuce can gaba shi yana biye da bayan shi shin hal ashabuka shin zan yi abuta da kai haka nan misalin shi shi ma yake cewa fa in littaba'atani in kai abuta da ni kenan ba bi ba na abu ne ai sahibtani wa kaza qawluhu ma'ana wattaba'akal arzalun masu binka masu yin abuta da kai su ne mutanen banza kaskantattu walwaji hussani wajahi na biyu al'ittiba yana zuwa da ma'ana al'iktida yin koyi a cikin suratu yasi ne ke cewa ittabi'u Allah ya sa'alukum ajaran ku bi ga wanda bai ku yi koyi da wanda bai roƙonku kaga ba bi ba wanda ka sani yin koyi shi da annabi wal wajhu salis fuska ta uku al ittiba yana zuwa da ma'ana al istiqama cikin suratul nahl yake cewa summa auhayna ilayka an tabi millata ibrahima hanifa sannan muka yi maka wahayi akan cewa ka daidaita akan addinin annabi ibrahim al ittiba nan shine ittabi bi ma'ana istaqim ala millati ibrahima hanifa haka nan wattabi millata ibrahima hanifa walwajahu rabi huska ta hudu alittiba da yake zuwa da ma'ana al-ikhtiyar gaira wannan zabi zabi fadar Allah a cikin suratul nisa wa yattabi gaira sabilil mu'minin kenan wa yakhtaru gaira sabilil mu'minin ya zabi hanyar da ba ta mummune ba don ikhtiyar ne zabi ne ba bi bane haka cikin suratul ali imran fa yattabi'una ma tashabaha minhu ma'ana yakhtaruna ma tashabaha suna zabar abin da yake mutashabihi ne su sa shubha a ciki wajahi na uku huska ta biyar ittiba da yake zuwa da ma'ana ittabi'u ma'ana i'malu ku yi aiki cikin suratul baqara wattaba'u ma tatlu shayatin wattaba'u ma tatlu shayatin ai i'malu a'malu sun yi aiki da abinda shaydanu suke karantawa ko kuma abinda shaydanu suke bi kenan kaga nan gurin wattaba'u shine a'malu sun yi aiki yana nufin yahudawa da nasaru sun yi aiki da abinda shaidanu suke karanta musu ala mulki Suleiman haka nan yake cewa idza qila lahum ittabi'u idan aka ce musu ittabi'u kenan i'malu ku aikata wal wajhu sadis fuska ta shidda al ittiba yana zawa da sallah zuwa ga al qibla ittiba ma'anar shi sallah zuwa ga al qibla fadar Allah cikin suratul baqara wala in ataita allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak kaga nan qiblataka bazasu bi alƙiblarka ba nan ba bi ba ba za su yi sallah a alƙiblarka ba ba za su yi sallah ma ta bi bi ma'ana ma sallu kila ƙiblatika wa ma an ta bi ta bi in ƙiblatahum wa haka za ma an ta bi musallin ila ƙiblatihim dan ba bi ba ne alƙiblar babin ta ba ne ake yi kenan ba masu yin kai ma ba sallah za ka yi a alƙiblar su ba haka nan ɓangaren su ba sallah zai a alƙiblar ɓangare ba haka yake cewa lani tabata ahawa ahum ma'ana in ka yi sallah akan alƙiblar su kaga ittiba a nan shine kawai ittiba hawa kawai shine sallah a alƙiblar kahurai haka inda yake cewa walan tarda an kal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum ka gani har sai kai sallah ga alƙiblar su duka wannan unguwar abinda Allah yake cewa al-ittiba al-ittiba shine sallah zuwa ga alƙibla sallah zuwa ga alƙibla haka aka ƙare matsalolin wannan ta fuskanta alƙibla ita ce ake ne wajahi na bakwai shine alittiba yana zuwa da ma'ana a biyayya kawai nke cewa lattaba'atu shaytana illa qalila kenan lattaba da kun yi biyayya ga shaydan la'ata'atu shaytan illa qalilan dan kamun man cewa an ce luga kace bi bi shine kawai kamar misalin malam bukhari ya huta yana tahiya wannan ya bi bayan shi a baya suna tahiya al'asar luga shine ai bi kin to in ka fasara shi da cewa haka ne zai sama shaidan wace ma'ana za a gane kenan la'atatu mushaitana fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin ai ata'uhu ata'uhu illa fariqan minal mu'minin na gaba wannan sune ma'anoni guda bakwai na gaba tafsirar inas ala salatatu awjihun kalma al inas tana zuwa a qur'ani da ma'anoni guda uku al banat diya mata kamar yadda aka sani al inas yana zuwa da ma'ana al in'am yana zuwa da ma'ana ni'ima kenan yana zuwa da ma'ana al asnam gumakka fa wajhun minha al inas bi ma'ana al banat huskar da inas yake zuwa da ma'ana diya mata wadai shi cikin suratul najm alakum zikr wa lahul untha kaga nan al unsa kawai diya mata ake nufi wanda aka sani wai za bushira ahadun bil unsa zalla wajhu muswaddan huwa kazib kaga nan unsa wanda aka sani ne haka can cikin suratul nahl ma haka yake ne awi zawujuku awi zawuju musu qur'anin wa inasa kaga inasan nan gurin duka dai albani banat ake ne wal wajhu sani wajhi na biyu al inas yana yana nin al an'am az zakarin harrama amr unsayin kaga ni nan gurin ni'imomi ake nihi kaga nan ba al unsayin nan gurin ba ana nihin ba diya mata diya mata kamar yadda mun gaisha ya haɗo cikin tafsirin can da muke wajahi na uku al'inas yana nihin da al'asunamu da awusan gumakka faɗar Allah cikin suratul zukhruf waja'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inasan ashhadu khalqahum kaga inasan sun sanya su gumakka ba diya ba mata ba in sanya su gumakka yace in yad'una min dunihi illa inasa duk da waccan waccan an fasara shi da diya matan ma yana ɗauka sun sanya mala'iku a wajen Allah da suke wajen Allah sun sanya su a matsayin ɗiya mata don suna kiransu cewa mala'iku ɗiya mata ne kuma na Allah ne wancan mai baki biyu ce duka tana ɗauka na yake cewa in yadda una min dunihi illa inasan illa asnaman sai gumakka inas ka ganin gumakka ne tafsirul ummi ala salasatu awjuhin fassara karma al ummi tana zawa da ma'ana guda uku al arabu ƙauyawa da al-yahudu da yahudawa da allazi la yaktub da wanda bai rubutu huska ta farko al-ummiyun da yake mihin larabawa cikin suratul juma'a huwa allazi ba asalfu ummiyina rasulan minhu kaga shine Allah da ya aiko cikin larabawa ba cikin ummiyai ba dan cikin sa akwai masu rubutu masu karatu wajahi na biyu kenan nan kawai sai ka ce aiko zuwa ga wanda suke ƙauyawa ne wajahi na abun nan na biyu al'ummiyuna da ma'ana al-yahudi yake cewa minhum ummiyuna cikinsu akwai ummiyai su ne yahudawa nan Allah yake ne wajahi na uku al'ummi yana zuwa da ma'ana wanda bai iya karatu bai iya rubutu ba waɗansu Allah cikin suratul araf allazi ne ya tabi'una rasulan nabiyyal ummi nan al'ummi shine wanda bai karatu bai rubutu dan da annabi alaihi salatu wassalam ake faɗi kuma ya tabbata ana kiran shi da al'ummi me yasa ake kiran da wanda bai iya rubutu da karatu ba al'ummi me yasa mansubi ne zuwa ga al'ummu kenan ya tsaya kamar yadda uwashi ta aihe shi haka nan yake shi yasa ake kiran shi da al'ummi wanda bai iya karatu bai iya rubutu ba kaga shi ma wannan suka ce a wajen kuɗi ya ci gaba amma a wajen karatu da rubutu yana tsaye kamar yadda uwashi ta aihe shi haka yake sai aka nasaba shi zuwa ga ummi zuwa ga aihuwar shi تفسير الاتمام على ثلاثه اوجه الاتمام cikawa in an ce a tamma yana nihin cikawa da luga ta larabci ko to a qur'ani kuma yana zo mana da ma'anar fuska guda uku shine alwafa cikawa kin wanda muka sani da kuma al-isbag da cikawa cikawa a larabci tsakanin alwafa cikawa wancan kamar cika alƙawali wannan kuma al-isbag kamar cikawa a zamana wani abu ne a cika shi cikakkar saka at-tamamu bi ainihi allazi huwa akmala tamamu yana zawa da ma'anar tamam kin da karan kanshi wanda yake nihin shi ne akmala cikawa fa wajhum minha huska ta farko al-itmam yana zawa da ma'anar al-wafa'u cikawa fa atammahunna ma'ana ya cika su fa waffa bihinna ya cika irin cikawa ta alƙawali ba cika mai kace na cika ma wani alƙawali ai ba ana ne ba wannan kalmar ta cikawa ba daidai take ba da wani ya ce na cika maka bidan na ka dan ruwa kaga wacce cikawa to da larabci kowannan da kai kalmar da ake aza mishi shi yasa hausa wani lokacin mutum bai iya gane ya bambance don duka su abu ɗaya suke kiran abin da saboda yare na larabci ko mai fasaha ne kowane abu da kalma shi daban wa qawluhu ta'ala da fadar Allah madaukin sarki ke cewa fa atimmu ilaihim ahadahum ila muddatihim kaga nan gurin ku cika aufu ilaihim ku cika musu alƙawalin su har zuwa muddar da aka dauka wajahi na biyu itimam yana zuwa da al-isbag shine wa atamamtu alaikum ni'mati atamamtu na cika muku ni'imata ba cika ba irin ta ruwa ba cika ba irin ta alkawali kamar ya zama na an rihe komi an maka na ni'ima komi an muku na ni'ima asbagtu haka nan hadar Allah madauke kamar kice wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina kazalika yatimmu ni'matahu alaikum haka Allah yake ciko muku ni'imar shi wala wajahu salis in ba da hausa mutum bai gane ba miye balaga don da hausa su duka cikawa suke kiranta kenan an ce ce ma asbaga cikawa atamma cikawa bahaushe bai iya rarrabewa menene ba sai da wanda ya san a larabci ka san me ake ne alwajhu salis wajahi na uku atamma yana zuwa da ma'ana akmala akmala cikawa kamar yadda muka sani kama atamma ha ala abuwaika min qabl kamar yadda akmala ha ala abuwaika hakanan fa in atamamta asharan fa min indik hakanan shi ma ce atamamta na ana akmalta cikawa ka kare abin da yake gabanka ai akmaltu akmalta rabbana atmil lana nurana shi ma akmil akmil yake ne wannan sune ma'anoni guda uku ne tafsirin idraki akan ma'ana guda hudu idraki akan ma'ana guda hudu ba'ana akwai aljamahu akwai lahiq aljamahu ilzami akwai lahiqa gamuwa akwai ijtama'a haduwa akwai ra'a gani fa wajhu minha adrakahu aljamahu huskar da adraka yake zuwa da ma'ana aljama fadar Allah madaukin sarki cikin surati Yunus hatta iza adraka hulgarqu ai aljama hulgarqu har sai da dirmiya cikin ruwa ta wannan ta lullube shi yan nutsu cikin ruwa kaga algarqu nan gurin adaraka ba ka ce tan riske shi ba dan riska ai kamar wani yana tahiya wani yana tahiya ka tarda shi ka kamo shi kenan kaga wannan ba an an fasara shi da wannan ba zai ba da ma'ana ba in an fasara adaraka da ma'ana wacce da muka sani ta larabci ne dai aljamahu ya nutse ciki gaba daya daga ciki akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke bayanin cewa zuha za ta kasance daidai gwargwadon aikin mutum gobe kiyama sai ce wa minhum man yaljimuhu al-arqu iljama cikin su akwai wanda zuha take lullube shi ta haɗe shi haɗewa haɗewa ka nutse cikin ruwa har ya haɗe ka shi ake cewa aljama wajahi na biyu adraka da ma'ana lahika tardawa tardawa qala ashabu musa inna lamudrakun kaga nan tardawa ake nihi ma'anarta ta idrakin mulhaquna wajahi na uku adraka da ma'ana ijtama'a haduwa haduwa haka a cikin suratul naml ke cewa bal daraka ilmuhum fil akhirah bari ilimin su ya tattara a cikin sha'anin lahira ai ijtama'a kaga idaraka ran maka ce ba haduwa ilimin su ya hadu sai zama na gwaranci hatta iza daraku fiha jami'an kaga nan shi ma da suratul araf idaraku bi ma'ana ijtama'u ijtama'u suka hadu a ciki gaba daya ba wasu sun tarda wasu bane ba ba tardawa ba hakanan inda Allah yake cewa la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar kaga nan gurin tudrika shi ma ta hadu da bai kamata gare ta ba a ce ta hadu da wata walil sabiqun nahar wajahi na hudu idrak da yake zawa da ma'anar ru'ya gani wadansu cikin suratul an'am inda Allah yake cewa la tudriku al-absar hu idrikul absar shine ra tarahul absar gani riska gani wanda yake idraki ba gani na ido ba haka wanda kawai zuka gani gani wanda ka mishi ganin kwaf gani na cike da bai to nan gurin kaga fahimtar kawai rarrabewa tsakanin kalmomi da gane su zai hudda mutum daga cikin muguwa akida ta mu'tazila wanda in mutum ya kudure ta zai kai shi ga kahurci kawai rashin fahimtar kalma daya adraka in ka ce la tudriku al absar idanuwa ba su ganin shi ka fassara shi da shine gani irin wanda muka sani to sai zama na ka kore ganin Allah wanda kuma hadisai ga sanan cikin sahih bukhari ina ga mun wuce shi ma gobe cewa innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati la tudamuna fi ru'yatihi za ku ga Allahn ku gobe kiyama ba tare da koma tsatsa ba kamar yadda kuke ga tarmamu a sama kenan ka ganin kyarar a hadisi ne sahihi kyarar in kai garaje zaka kare ta shi kuma kare ta shi kahurci a bukhari gashi da muslim da sauran kutubus sunna to ka gana amma in ka fahimci cewa al-idrak nan da Allah ya kore daban kuma ar-ru'ya daban sai ka gane cewa nan gurin Allah ya kore idrak ne ba ar-ru'ya bane gani na kwakwaf wanda kamar na ɗauki wannan abin na in mushi wannan ganin ina ganin shi ciki da baikin shi shine za a ma Allah to wannan shine Allah ya kore ba wanda ya isa ma Allah irin wannan ganin amma kuma wancan ganin da Allah ya tabbatar shi kuma daban a cikin Qur'ani ya tabbatar da shi a cikin hadisai Allah ya tabbatar da su ka ganin ila rabbiha nazira ka gani gani ake ne amma kamar irin su zama shari sai su fassara shi da cewa muntazira Allah yake nihi a can a yi tawilin can nan kuma a kore gani la tarahu al-absar huwa yara al-absar huwa yara al-absar kaga daurin fahimtar lugha da kalmomi yadda zai su hoto mu tsamo mutum ma daga kahurci ba zan can fahimtar ayar karan kanta ba duk wanda ya kama ka cikin masu cewa ba a ganin Allah duk da zuwan mu da su ba a ganin Allah gobe kiyama ya ce maka ga ga hujja Allah ya ce la tudriku al-absar yake ce mishi nan Allah idrak ya kore ba ar-ru'ya ba ar-ru'ya daban ya tabbatar da ita amma idrak gani na kwab da kwab wannan shine ba wanda ya sai ma Allah wannan ko muna kan shi dama cewa ba wanda ya sai ma Allah wannan ganin lan tarani ba lantarani ba yana daga cikin cikin shubuhohin su ai kuma malamai tun da luga yake tamaka da ita jagoran luga ne zasun kawo mashi guraren da kuma a Qur'anin lankin ba tana nihin korewa ta har abada ba an ce lan kuma abin ya abuku su kawo mashi gurare da dama a cikin Qur'anin da cikin sunna ta annabi da cikin luga ta larabcin dole dama mutum sai ya kasance ifhamul mukhasim ka san abokin rikici da menene zaka kama shi sun san da cewa zamakshari Allah mashi rahama jagora ne a luga wanda zai tunkare shi mashi radi sai ya zama na shi ma jigo ne cikin lugak don ya taho maka amfani da wannan kawai lankin shi kenan cewa Allah har abada ba ka ganni ba annabin Allah an ce mashi amfani da kuma Allah ya mashi amfani da cewa har abada ba ka ganni ba ya za a yi a ce wani zai ga Allah to kenan a ce mashi nan kuma lan tana zuwa duk da ana amfani da ita da ta abudiya ce har abada ta abidiya ce har abada amma akwai guraren da ake kawo ta ba ana cewa ba nan Allah yana mashi nan baka ganni ba a duniya sai tafsirin iqama akan huskoki huskoki guda shidda in an ce al iqama a Qur'ani tana zuwa da ma'anar abin nan huska guda shidda ma'ana guda shidda shine atamma cikawa da kwai istaqabil fuskanta da akhlis tsarkakewa da amila bihi aiki da kaza da kuma nasaba kifarwa sai kuma tawaddana zamnuwa zamnawa a bisa wani guri ka zamni guri fa wajhum minha aqama bi ma'ana atamma gurin da Allah yake kawo aqama yana nufin cewa atamma shine aqimu salata ku cika sallah ba ga ce ku tsaye da sallah kawai ku cika sallah atimmu salata wani hauhu kasir da makamancin shi guri masu yawa a ƙur'ani kawai in zaka su gana so ka samu lahiyar kawai ka ce atimmu salata ku cika sallah kenan kaga fahimtar wannan shi ma zai hudda ka daga fahimtar wasu wanda suke tahiya akwai firak na bata duniyan nan babu abin da bai da mabiyan shi zaka ga kowane shirme an yi shi ya zo ya wuce kuma suna da'awar cewa da ƙur'ani suke hujja akwai masu cewa kwata-kwata ma sallah mansufi ya ce a musuluncin gaba ɗaya Allah ya ce a tsaida ta tunda cewa aqimu salat ku tsaida sallah kawai a tsaida ta a tsaida kana kama kana wani aiki a ce maka wani tsaida kazakin nan kamar nan mu ga muna karatu mu ga malam Bukhari ko malam Nura yana zance yana hira in ce kai tsaida hiran nan kenan ya fahimci cewa ana nihin ya dakata ya bari to su ma haka suka ma fahimta cewa a tsaida kin nan kawai a tsaida sallah ta isa haka nan tun zamanin annabi an ce a tsaida kuma su ba za su ci gaba da yi ba bayan Allah ya ce a tsaida kenan kaga rashin fahimtar wannan alwujuhu wan nazair kinne na cewa aqimu salata ana nihin atimmu sala ku cika sallah wal wajhu sani wajhi na biyu aqimu salata cewa istaqbilu ku fuskanta aqimu kai da ma'ana ku su fuskanta cikin suratul araf ke cewa aqimu wujuhakum inda kulli masjid ku fuskantar da huskar ku wajen kowane masallaci ba ku tsaye da huskar ku ba in tsaye da cewa zai je ya aza huska masallaci ya tsaye da ta sai dai ku fuskantar da huskar ku wajen kowane masallaci wastaqbiluha bi wujuhikum wajahi na uku da aqim yake zuwa ma'ana a khalis ka tsayar ka tsarkake kawai cikin suratu yunus yake cewa an aqim wajhaka kaga ka tsaye da huskar ka ba tsaye da ba ka tsarkake huskarka da shi da makamancin shi ma'ana akhlis dinaka ka tsarkake addininka da makamancin shi yace gurare masu yawa duka haka yake nihi saboda duk wanda yake ka mana misalai ne ba wai na nihin gurin duka a Qur'anin inda ma'ana atim atamma iqama aqim yana zawa da ma'ana akhlis nan ne gurin kadai a'a da shi da makamantan shi da ko wanda suka wasa'a a cikin rubutun wujuhu wanda zayarkin wanda su kuma suna kawo dukkan guraren da suke nihin haka su kuma nan mujalladat ne ba mujallad ɗaya ko biyu bane wanda su sun rarraba ayoyin duka in yace ma'ana masala in yace mu aqimu salata da ma'ana cewa atimmu salata sai ya kawo shi dukan shi kaga shi nan kawai guri ɗaya kawo yace da saura makamantan shi haka nan shi ma ana aqim waje haka shi ma da saura makamantan shi akwai su diyawa wajahi na hudu aqamu da ma'ana amilu bihi aiki da abu yin aiki da abu cikin suratul ma'ida da yake cewa law annahum aqamu tawrata wal injil da a ce sun yi aiki da at-taura da injila kaga ba a ce sun tsai da at-taura da injila ba to wace irin tsaidawa sai a rasa me ake nihi amma da a ce sun yi aiki da at-taura da injila ko kai kanka mai fasarawa in ka karanci wannan ka fahimci wannan abubuwan da yaran na wujuhu wan nazair zaka yi fasara salimiya lahiyayya da ba haita baka dogon turanci ba kai tsaye kawai zaka fassara jama'a sun fahimci me kake nihi ba sai ka komo ka musu gwaranci ba kaga da cewa muka yi walau annahum aqamu taurata da a ce su sun tsaye da at-taura da injila kuma sai mun koma muna ce abinda Allah yake nihi da tsaye da at-taura da injila shine ayi tsaye akan aiki da su ayi aiki da su kaza kaga duka wannan dogon zance nan da mun fassara yadda ake yin fassara ba ta kai mu ga haka ba wajahi na biyar da aƙama yana zauwa da ma'anan nasaba wa sauwa daidaitawa da tsayi da abu kihar da shi ya ce yuridu an yin ƙaddafa aƙama nasabahu katangar nan da take so ta faɗi suka tsaida ta ya tsaida ta shi ne nasabaha wa sauwaha ya tsaida ta ya daidaita ta kenan nan aƙama shi ne daidaita wajahi na shidda al'iƙama yana zuwa da ma'ana al-istitan shi ne zama kawai zamana guri yau mai ikamatikum yau ma za'anikum yau mai ikamatikum ranar tashin ku da bulaguran ku da kuma ranar zaman ku alisti ikama nan gurin kana zamna a gida baka tafi bulaguro ba shine al-istitan mutum yana zamna a gida sai tafsirul a'anaq ala arba'atu awjihin fassarar a'anaq a'anaq akan ma'ana guda hudu yake zawwa yana zuwa da ma'ana aljama'a yana zuwa da ma'ana arriqab wuya yana zuwa da ma'ana at-tamsil misaltawa yana zuwa da ma'ana al-ayman rantsuwa fa wajhum minha al-anaq inda al-anaq take zuwa da ma'ana aljama'a shine a cikin suratul shu'ara fa zallat anaquhum laha khadi'in kaga anaqum jama'a su suka kaskanta gare shi khadi'ina suna ma kaskantar da kai suka wuni suna ma kaskantar da kai ma'ana jama'atuhum ka gana a ana gaba ka ce wuyansu bai wuni Allah na ne jama'a kai kuma ka ta da magana kan cewa wuya ake ne wajahi na biyu wannan kuma yana daga cikin gurin da shi su sauran gurin kama wancan da na yi misali in ka fassara shi da yadda ka yi kin an gane amma sai ka koma ka yi sharhi amma shi irin wannan da shi da makamantan shi shi in kai gwarancin kwata-kwata ka bata abin ne ba har kai ma baka gane ba in dai a haka kai ka fahimci al'ana da ma'ana wuya ne to anan baka gane shi ba ko daya wajahi na biyu al'ana ka jam'u unuq wa hiya raqaba inda wuyan yake zuwa da wuyan da ka sani ka fasara shi a can akwai shi cikin suratul hamim suratul mu'min izil aghlalu fi anaqihim wa salasil kaga al aghlalu fi anaqihim ankwar a cikin wuyan su kaga daga fadi an san gurin shi ne an sa ankwar a wuyan an san wuyan ake nihi wanda ake ne fadrubu fawqa al anaq ku bugi saman wuya kai ake nihi kenan kaga wannan an unukukin wuyan da kake fasara a can ya zama gwaranci nan gurin shi ake nihi wajahi na uku fi unuqihi unuq yana nihin abinda ake ratayawa a wuya abinda ake ratayawa a wuya na na ado Allah madaukin sarki cewa kullu insanin alzamnahu da'irahu fi unuki zan rataya mushi abin maratayin shi fi unukihi a wuyan shi ma'ana zai lazumce shi ba wai ana nufin wuyan karan kai ba aka sa an rataya mushi abin nan sawa'in ko a wuya ne ko a hannu ne ko a ina ne ko a wuyan ne na hakika amma dai nan ana nufin abin ya lazumce shi kullun yana tare da shi bai rabuwa da wani abin ba ya faɗi ba kai tunanin cewa takardar shi ta aiki da aka rataya mishi ya ga cewa ba mai kallo na a kiyama a cire yadda inda za a yi ta yi haka nan don Allah ya san nuna maka cewa kamar yadda mace ta sa kwandage ya lazumci wuyanta haka takardar za ta lazumce shi ba ta huta waje na hudu al'ana shine nuhin al'aiman rantsuwa cikin suratu saba yake cewa waje annal agalala fi a anaƙin lazina kafaru ma'ana aimanul lazina kafaru aiman nake nahi dama afwan dama mun sanya ankwar a cikin damar kahurai can wuya ake nihi nan kuma a hannun dama ake nihi inna ja'alna fi anaqihim aghlalan aymanuhum fil azqan da damar su daga daga abin gakin su daga wuyan su ta dama nan Allah madaukin sarki ya sanya musu ya sanya musu ankwar wannan shine gurare guda hudu wanda a anaq yake daukan ma'anar shi a cikin alqur'ani nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mana gafara wassalamu alaikum warahmatullah kamar yadda muka ga wannan yake da mahimmanci a cikin tafsirin qur'ani to haka qur'ani yake da ilimin muka masu yawa dukkan wani ilimin da yake da alaka da qur'ani yana da tasirin shi da babban daurin shi wajen fahimtar Qur'ani wanda kowanne in mutum bai karance shi ba to fahimtar ayan nan zai yi wuya fahimtar Qur'ani nan zai wuya mu dauka masalan asbabun nuzul duk ayar da take da sababin nuzul in ba a kawo shi kin ba har abada ba an fahimce ta ba mafi galibin asbabun nuzul haka nan wadda ta kasance tana da nasikh wal mansukh in ba a kawo ta ba har abada ba an gane ba wajibi ne ma a kawo shi wajen tafsiri yadda ka san wajibi ka yi sallah in zaka ce ka fassara ayar da take da nasikh wal mansukh to wajibi ne sai ka kawo shi in baka kawo ba saban Allah ne to kaga haka nan shi wannan wajibi ne ma babu zancen cewa ai da ka kawo da yayi kyau ko da yayi kaza a wajibi ne an nasikh wal mansukh duk inda take wanda take da mutashabi shi ma haka nan wanda ta kasance ga sunan gurin mutashabihat na ayoyin qur'ani ba mutashabihat na lugha ba don mutashabihat yana qur'ani kala biyu ne mutashabihat na ma'ana da mutashabihat na lugha to ba na lugha ba mutashabihat na ma'ana wanda Allah ya faɗa cikin suratul ali imran wannan in an samu aya da wannan tashabuhin dole sai an kawo dole sai an kawo wajibi ne to iri irin wa'annan ilman muka da dama da suke da alaka da tafsirin qur'ani wanda in ba a kawo su ba in ba a kawo su ba da wahala a fahimci ayan nan ko kuma ta yi gabas a yi yamma dole sai an kawo su to sanin abin sanin abin shi yake sawa in ka zo fasara abin zaka nemi wannan abin yanzu masalan wannan aljuhu wannan zai in baka san da shi ba in ka zo fasara aya akan kama ka kawo cewa ya kamata in duba an ga to nan me ake wace kalma ce ake ni shi kanshi karan kanshi ilimin baka ma san da akwai shi ba balle ka ce bari in bincika cikin wujuhu wannan za'ir wannan kalmar ta a ana gabin anan mi take nihi wace kalma take nihi kenan ka karamin sani ukumi ne wanda bai ma san ba da ilimin akwai shi kwata kwata ina zai ma ce bari in bincika to haka nan annasikh wal mansukh haka nan al mutashabihat haka nan dukkan wani abin da kai ka san da akwai shi ne in ka tashi tafsirin zan hankalinka ma zai kawo cewa to bari in binciko nan janibin kaza to kan ka zo tafsirin sai ya zama na ilman muka da dama na ƙur'ani da ke alaƙa da su ba abu bane wanda kawai lokacin tafsiri ya kai fudo ko ƙur'ani nan mutai ba wannan wannan bace magana magana ce ta ka san da abin da yake gabanka da wajibin da ke gabanka in ka tashi yi dole sai ka shirya ma abubuwan da zaka bukata na janibin ilimi kaza aya tana da shi ayar da zan mu tashi cikinta tana da bukatar alwujuhu wan nazair in binciko in leƙa su tana da buƙatar annasikh wal mansukh in binciko in leƙa littattafan su ga sanin jingim tana buƙatar tana cikin ayoyi almutashabihat to ya kamata in tsaya in ɗauko su in bincika tana buƙatar kaza duka ilimin mukan da kasan tana buƙata magana ce ta kai shiri wanda zai yi tafsiri a tsarin shi yadda ya kamata yadda Allah ya so shi ya aza shi ba ya yi shi ba a yau a yi gobe a yi ji ba a yi gata bai yi wa dan bukata ne ke a satin da zaka yi shi masalan in ka ce duk juma'a zan yi tafsiri ko duk ladi ko duk litinin in dai a tsarin da malamai suka aza shi da Allah ya aza shi ma zan mu ce da annabin shi da sahabbai da tabi'ai kamar yadda yake to dole ne fa yana bukatar shiri dan aya ɗaya tana bukatar makamai masu yawa makamai masu yawa wanda in ka haɗa su in a rubuce ne zaka yi bahasi ne jingime mai zaka yi a kanta wanda kuma in ka zo kowanne ka bashi haƙƙin shi a ƙalƙashin ta kan a wuce shi sahabbai suke shi tabi'ai suke aka fahimci Qur'ani amma in na kawo bani baki in baka fasara ne wannan har abada ba a ganewa tarjama ce dai amma da wuya za a gane mai Allah madaukin sarki yake ne wasu daga cikin sahabbai suka ce cikin tabi'ai ne suka ce Ibn Abbas wataran ya fassara mana suratul Baqara ka ce na rantse da Allah lau sami aha faris wa rumu la'amanu kulluhum da faris da rumawa sun ji tafsirin wannan muna rantsuwa da Allah da duk sai sun musulunta me yasa dan saboda ya bata haƙƙinta kowace duk Qur'ani in za a bashi haƙƙin shi to ba yadda muke ɗaukan shi haka bane zan mu ɗauke shi wallahi yadda muke tahiya da shi kamar salil himari hamilu asfarani kana kwashe da ɗimbin ilimi littahi mai kwashe da ɗimbin ilimi fihi ilmul awwalin wal akhirin kamar yadda annabi ya faɗa amma kuma baka san ba ma da cewa akwai shi ciki Allah muke roƙo kin sarki ya taimake mu ya haskaka mana fahimtar altahi shi mai girma da sunnar ma'aikin shi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah